على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربيكم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم Allah yana ce ma annabi Muhammadu alam tara shin baka yi duba ba istibhamu ta'jibin wato neman fahimta ne labari ne wanda za a bar mai ban mamaki wata shuwiƙun da begantarwa ilastima ima ba da zuwa ka saurari abin da zai zo bayan wannan cewa baka gani ba ayyantahi ilmuka iliminka bai tuke ba ilallazi na zuwa ga waɗannan kharaju da suka fita min diyarihim daga gidajensu wahum olufun waɗanda suka guje ma gidajensu dubanni ne an ce wani kaulin arba'atun dubu hudu au samaniyatun ko dubu takwas au ashiratun ko goma au salasuna ko dubu talatin aw arba'una ko arba'in aw saba'una alfan me ya fitar da su daga gidan hazalar mawati don tsoron mutuwa mafulun lahu su waɗannan mutane kawun min bani isra'ila mutane ne daga cikin bani isra'ila abin da yasa suka fita wa qa'ata'un bi baladihim alloba ne ya sauka a garin su suka ce ba za su tsaya su mutu ba fafarin suka mutu can inda suka je din faƙali lahumullahu sai Allah ya ce masu mutu ku mutu guje makaddara bai hana mutuwa sun ma haya sannan Allah ya raya su ba da samaniya ta ayyamin bayan sun mutu kwana takwas au aka sara ko mafi yawa daga takwas din bidu'a'i na bihim hiskila da addu'an annabinsu annabi hiskilu hizkilu bi kasaril muhammalati wal qafi wa sukunin zai an ce mutane ne daga cikin bani isra'ila don Allah subhanahu wata'ala bayan ne Musa ya bar duniya an san cewa Haruna ya riga shi Musa ya bar bayan shi Yusha shi ya zama halifansa da zai mutu sai ce to na sa maku kalabu shi mai zama halifa shi kuma kalabar zai mutu sai ce ga hezkilu nan na sa maku ana ce mashi ibn la'ajuzi don ta haife shi yana tsoho tana tsohuwa ne ana kuma yi mashi lakabi da zirkibli to waɗannan mutane suka gudu ma wannan mutuwa suka bar shi annabi hezkilu shi kaɗai da suka bai shi kadai bayan kwana takwas duk sun mutu ya zo ya wuce ya ga gagawa kenan ko ta ina sai ce ya Allah na kasance cikin mutane masu maka godiya masu hailala masu kabbara yau gani ba kowa sai ni kadai Allah ka bani ni kadai sai Allah ya wahayi ya ce kai zance da kasusuwan matattun ka ce ya ko kasusuwa Allah ya hore ku ku taru yana faɗin haka ƙasusuwan mutanen da suka haɗe Allah ya ce ka ce ya wannan ƙasusuwa Allah yana horon ku cewa ku tufatu da nama nama ya hau jikinku ta zama haka ce ka ce Allah ya hore ku ku tashi suka tashi suna tashi suna subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta to nan malamai suka ce to ai akwai abin da ya kamata a sani ana Allah ya ce duk wanda ya mutu ba zai kara mutuwa ba la ya zo kuna fiya illal mautata lawula to ya kai wannan suka mutu kuma suka suka sake tashi suka ce a'a ai mutuwan ajali shine in kayi ba za ka tashi ba amma mutuwan hukuba ana iya tashi wannan mutuwa ce na hukuma saboda zan gujewa abin da Allah sai ya ga dama to amma abin da ya faru sai suka zauna bayan sun rayu a duniya ɗin ba su da wani alama sai na matattu don rigan da suka za sai koma likawa ne don rigan da ya koma to shi ne mai tafsiri ya ce fa'ashi sun rayu da haran zamani mai tsawo alaihim asarar mauti gurbin mutuwa na tare da su la yalbasuna sawaban illa ada kalkafan ba su ba sa wani tufafi ba sai ya koma kamar likafa ne haka ya ci gaba ba akan su kadai ba ‘ya'yansu haka jikokinsu haka wasu marafi ya fani inna allaha allah da zufalli yana ma'abokin falala ne alan nasi bisa mutane wa minhu yana daga cikin ikon allah iya uha'ula yana ya waɗannan walakin na aksarar nasi amma yawancin mutane wa humul kuffar su ne kafirai la yashkuruna ba su gode wa allah wal qasdu min zikri khabari ha'ula'i abinda ake nufi da Allah ya kawo labarin waɗannan mutane tashji'ul mu'minina alal qitali sa mu'minai su yi jarunta ga gabarin yaki idan yaki wato ana gaya muku cewa zaman gida ba zai hana mutuwa ba fita ba zai hana ba zai sa mutuwa ba don haka in zaka je yaki ka tashi ka tafi kawai ga waɗannan sun guje mutuwan suna zuwa can suka gamu da ita a can sadaka an kun guje ma mutuwa ba ku je yaƙi ba ku rauna gida Allah zai iya cewa mutu ku mutu a gida din wa qatilu ku yaƙi fi sabilillahi cikin tabarkin Allah ayli ila idinihi ku sani wa alamu ku san anna Allah Allah sami'un mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku alimun masani bi ahwalikum da halayenku bai jazi kun zai muku sakayya man zallazi yaqrilu Allah qardan hasanan Allah yana kira wa zai ba Allah rance rance mai kyau bi infaqi malihi ciyar da dukiyarsa fi sabilillah bi an yunfiqahu lillahi azza wa jalla ya ba da shi don Allah an ɗebe ɗalbin da daɗin rai in ba Allah da iko ba Allah ya baka kuma ya ce ka bashi rance saboda falalan Allah wa ma zai ba da rance kuma in ka ba da rancen nan ba ga abin da zai biyo baya fayyuza'ifuhu ko fayyuza'ifuhu ya ninka maka wa fi kirayatin fayyuza'ifuhu bi tashdidi al'afan kasidatan ninki ninki mai yawa min asharatin ila aksara daga goma zuwa mafi yawa alhassanatu bi ashriya misali ya ko to idan Allah ya daidaita sai ta ninkawa ta kai ɗari bakwai ka ta kai dubu bakwai ta kai miliyan bakwai ma Allah ya ga dama ai kana gani in ka je ka sa ƙwayan masara ba guda ɗaya kake bayarwa ba guda ɗayan nan ita za ta yi kara ta yi goyo biyu kowane goyo guda ɗayan kyautan Allah nawa ya baka ai ya isa ka yadda cewa Allah na da ikon haka a ƙwayan masara a wani karami ma za ka samu ƙwaya dubu to balle an yi biyu dubu biyu to Allah yana iya ninninka maka da yawa in ka bayar da dadin zuciya na wallahu yakbilu wa yafsulu Allah fa shi yake rike arzikin in ya ga dama yamsiku rizqa amman yasha ibtila'an don jaraba rike arzikin nan baki bane jarabawa ne jarabawa ne ka gode ya talauta kama gode halittar da ya nawa ka biya shi iska nawa ka biya bacci nawa ka biya haɗiyan abinci nawa ka biya kai kashi ma ka ji daɗi nawa ka biya to ka gode ma Allah ya jarabe ka ne in ka mutu a haka kuma a lahira ka samu sauki baka je da kayan hisabi ba wa yabzilu Allah yana yalwatawa liman ya shawo shi ma imtihanan don jarraba shi ma wanda ya bashi nan ba wai son shi yake ba a ya jaraba shi ne ya gode ko ba ya gode ba inda Allah ya ce sa dukiyar zai saka ta a wurin ko zai saka ta inda bai dace ba wa ilaihi zuwa ga Allah turja'una ake mai da ku fi akhirati al akhirah bil ba'th da tashin kiyama fa yajazikum zai kama kusa kama ko bi af'alikum da ayyukum da ayyukum to ya gama wannan magana zai shiga wani magana kuma ana kiran annabi da al'ummansa ku saurara ku ji abin da ke faruwa alam tara shin ba ku duba ba ila jama'atin zuwa jama'a min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila min badin musa bayan mutuwan annabi musa ma'ana ku yi duba ila kisasiyim zuwa kissoshinsu wa khabarihim da labarinsu iz qalu li nabiyyin lakum yayin da suka ce ma annabinsu shine shamuilu ibas lana malikan ka kafa mana sarki ma'ana ka tsaida mana sarki nuqatil fi sabilillah wanda zamu yaki saboda barkin Allah dan a bani Isra'ila akan yi annabi ayi sarki shi annabi shi ke karbo sako daga Allah sarki shi yake zartar da hukunci ma'ana yin magana na yaƙi ne sarki zai tambaya annabi mai Allah ya ce sai ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza shi ne nashi to dalilin haka su bani isra'ila ne har yau bayan yin sha'ubin nun da ya mutu suka sa kalabu da ya mutu suka sa hezkilu da ya mutu suka sa iliyasu da ya mutu suka sa elisau duk waɗannan suka mutu gaba ke ɗaya to suna zaune a baitul maqdis ne to kuma an daɗe an daɗe sai suka jirkita sai allah ya saki waɗansu mutane amalikawa ‘ya'yan adawa suka rinjaye bani isra'ilan suka kame ‘ya'yansu su gaba ɗaya dalili sun bar aiki da attaura a lokacin da waɗannan bayan Allah suke ciki da Allah nan da annai Musa ya rike lokacin da ya je munajati da Allah Allah ya gaya masa cewa wai shin baka san abin da ya faru a cikin iyalin kamar ya ce ban sani ba ce ai sun bauta ma gumakka shine ya dawo yana kiran annabi Haruna yabna ummal yana ce la yabna ummal la ta'khudh bi liyati to waɗannan allunan da wasu abin da suka gada tun daga annabi Nuhu wani akwati da suran annabawa hotunan annabawa da labarin su har annabi muhammadu akwai labarin sai shi to su yahudu in za su je yaƙi sukan ɗauki akwatin su sa a gaba da inda suka je sai su ci yaƙi sai su cin yaƙi saboda albarkacin waɗannan annaba kaga tawassuli kenan ko a ce za a nemi albarkan wani a ci amfani akwati suke ɗauka wanda yake da duddugagun alluna ne da hoton annabawa wanda suka je sukan ci yaƙi da suka baddala su amalikawan nan suka zo suka kashe su suka kashe har ya zama ba sauran dan annabi ma guda daya ba sauran yayan yakubu ko daya to daga nan suka ɗauke wannan akwatin suka je suka zuba a wani wuri suna ma fitsari a kai to abin ya kai tsanani ya kai tsanani da allah ya nemi ya ceci bani isra'ila bayan sun sha wuya sun zama bayi to sai allah ya ce to ga yadda za a yi sai ya ce shamwilu shi shamwilu shi jikan dan lawi ne lawi jikan annabi ibrahim ya ce to kai an naɗa ka annabi a cikin mutanen kuma ka naɗa sarki ya ba suka ce iba aslana malikan nuqatil mai yaƙi ma'ahu tare da shi bi sabilillah a cikin tabarkin allah tanzimi kalimatina mu tsara kalmarmu wannan zai mu komo ilayya zuwa gare shi kalan nabiyu lahum annabin ya ce masu hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu ko asaitum ko asaitum shine yace bil fatihi wal kasri shin yayi kusa in kutiba alaikum alqitalu in an ce an wajabta maku yakin alla tuqatilu kar ku kifa habarun bi ma'ana habarun labari ne aka ba su labari cewa a sa haka ɗin zai faru ana ba su labari an san ku kwarai sai yanzu Allah ya rubuta yakin ku cewa za ku yi ba wal istifham cewa hal li taqarir tawqi dan tabbatar da abin da zai auku kenan Allah ya san ku bani Isra'ila kalu sai suka ce haba haba wa malana Allah nuqatil fi sabilillah me ko zai hana mu mai yaki dan Allah ga ma dalilai wa kad ukhrijna min diyarina ina ce kudus muke waɗannan mutane suka kore mu aka bi da ku gidajen mu wa abna'ina ƴaƴan mu aka kame su bi sabihim da kame su wa qatlihim da kisan su wa kad fa'ala bihim zalika qaumu jaluta mutanen jaluta suka yi haka da su ai wannan dalilin ma la mali alana ba abin da zai hana mu minu da gare shi ma a wujudi muktalihi tare da samun dalilai ai ko ba mu yi don Allah ba an kore mu a gidanmu an kashe mu an raba mu da mazauni mu dole mu yi yaƙi kama sa ya ce fallana ƙala ta'ala Allah ta'ala ce falamma alai kutiba alaihi mulku talu yayin da aka wajabta musu yaƙin tawallau anu suka juya wajabunu suka ji tsoro suka ce ba za mu iya ba Allah ce dama na faɗa dama na faɗa ba za ku iya ba yabunu illa kalilan sai dai kankani minhum daga cikinsu waɗanda ba su da yawa humun lazina su ne waɗannan abarun nahara wanda suka wuce korama wanda za mu ji abin da Allah ya wajabta musu ma ɗaluta tare da ya ɗaluta kama sayati kamar yadda sannu yana zuwa wallahu alimun Allah masani ne bi zalimi ne da azzalimai fa mujazihim me saka musu ne wasu alan nabiyu annabin ya roƙi rabbahu ubangijinsa irsala malikin dama su suka ce ya aslana malikan ka kawo mana sarki mana ka roƙa mana sarki kai annabin Allah ne anya za ku iya ko a za mu iya me zai zama iya ba da a za tun ku iya to shikenan bismillah yace Allah ka aiko mana sarki fa ajabahu Allah ya amsa masa ila irsali dalutu yace to zan aiko dalutu فقال له النبي النبي sai yace musu inna Allah qad ba'atha lakum daluta yanzu kan Allah ya ji roƙon mu ya aiko dalutu akan ku ya zama sarki malikan sarki annan suka fara gaddan maqalu suka ce anna kaifa yakunu lahul mulku alaina daluta daluta ya ya zai zama sarki akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki mu muka bi cancanta da mulki ba shi ba dalilin mu li'annahu laysa min sirril malakati ba cikin dangin sarakuna ya za na da sarauta talaka walan nubuwata shi ko ba annabi bane bai zo cikin annabawa ba bai zo cikin gidan sarauta ba don me zai zama sarauta akan mu sannan abin da yake ban mamaki wa kana dabbagan mijemi ne aura iyan ko kuma wani kalma mai kiwo ne wai majemi ya zama sarki ga mu 'ya'yan annabawa ga mu 'ya'yan sarakuna sannan ga wani karewa wala biyu ta sa'atan malin ba kuɗi a ce dai kuɗin nan ya daɗe ba kuɗi ba iya komai wala biyu ta ba a bashi sa'atan yalwa ba min almani na kuɗi yasta'inu biha wanda zai taimaka masa ala iqamatil mulki in kai fada ka gama fada ka tura kuɗi sai komai ya daidai amma an kai fada ba kuɗi karshe sai a maida ma da fada ko sulhu ka zo an kai fada kai fada ka zazzage su kaje ka dubu biyar ko ka haran ga Allah taimaka shikenan ka kashe wutan to ashe a nemi kuɗi na'am wannan yasta'inu ala ikamati qala an-nabi lahum annabi yace musu to ko ku ki ko ku so dai inna allaha zabahu Allah shi ya zaɓe su ikhtara holil mulki alaikum ya ma zaɓe shi mulki akan ku zaɓin Allah ko wanda ya sai shi haka sannan in kuna ganin ba komai bane ku je ku dube shi wa za da ku basdatan Allah ya kaya mishi yalwa fil ilmi a cikin ilimi wa jismi da jiki da dan sirri ne Allah ya mai da shi wanda mai kwarjini wa kana a'lama bani isra'ila sai ya zama mafi sani a cikin bani isra'ila wa ajmaluhum mafi kyansu wa atammin halgan mafi cikan su halitta in dai ba Allah ba zai haka nan da ake ba akai kuma kar ku ce a wani ya cancanta Allah ba masa haka wallahu yuti mulkahu man yasha'u Allah yana ba da mulkin sa ga wanda ya so insha ahu ya ba da shi la atira la alaihi ba mai bijiro masa ba mai ce don me kai Allah yanda ya ga dama haka yake wallahu wasi'un falaluhu Allah falalansa yana da yawa alimun masani bi man huwa ahalun lahu ga wanda ya dace da shi to za sauran magana an yanke magana ai za su je su faɗa da Allah ba sai su yi ba wa qala lahu annabiyuhum annabin su yace masu lamma dalabu minhu ayatan to mun ji shine sarautan shine sarkin to aka mana dalilin da zamu gane ya zamu yi gane shine sarkin ba duk wannan hujojin ba ala mulki sai ce za ku gani yanzu za ku gani Allah zai ikonsa an ya tiyan ku mutabutu wancan akwatin nan naku da kuke sa gaba ku ci yaƙi da shi amalikawa suka ɗauke suka sa wuri mara kyau to Allah zai kawo shi yanzu kuwa gani gaban wa za a aje an ya tike mutabu a sunduku kana fihi suwarul anbiya wanda akwai surorin annabawa a ciki anzalahu Allah Allah ya saukar da wannan akwati ne ala adama bisa annabi adama wa samarra ilaihim ya shuɗe wannan na gado wannan na gado fa galabatul amalikatu amalikawa suka rinjaye su wa akhazuhu suka ɗauke shi wa kanu yastaftihuna bihi ala adwihim sun kasance suna neman buɗe suna neman cin yaƙi da wannan akwatin akan abokan gabansu wa yuqaddimunahu suna gabatar da shi fil qitali a wajen yaƙi da sun san akwatin na gaba wa yaskununa ilayhi sai su nazo sun san an samu ɗayan da ake so an ce suna cikin yakin suka ji wani ƙara sai su ce an ci yaƙi kawai ƙara ta'ala Allah ya ce fihi sakinatun a cikin akwatin akwai natsuwa dan an san na kwatin na gaban ku kan natsa ne tun daga rabbikum min rabbikum daga ubangijinku wa baqiyatun akwai kuma raguwa mimma taraka alu Musa daga abin da alan Musa suka bari da alayen Haruna ai taraka huma wanda suka bar shi wahiya bayan abubuwan na akwatin akwai na ala Musa ta kalma annabi Musa wanda ya gana da Allah da shi inda aka ce khila'na alayka din nan to wannan takalma suna ciki wa asahu sannan na Musa idrib bi asakal hajar shi ma yana ciki wa imamatu haruna da rawanin haruna wa kafizun min almanni da kuma kafizi gudanan darba ko wanda suke cewa Allah subhanahu wataala yake kawo musu cikin rusul bakara din nan da ake kawo musu daga sama kanin zula alayhim wanda yake sauka a kansu wara lalun da dudugaggun allunan nan wanda annai musa ya fushi ya zuba suka farfashe kuma ya za ya kawo muku ta hamiluhul mala'ikatu ba dai za ga mala'ika ba za ku dai akwati na zuwa to mala'iku ke dauke da shi ta hamiluhul mala'ikatu halin min fa'ida ya teku inna fi zalika haqiqa a cikin wancanin kayan haka layatin aya ne lakum gare ku ala mulkihi bisa mulkin daluta in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani yanzu kan hujja ya kare an ba ku nan magana an kawo muku ne kurukuru kun isa ku je ku dauko akwatin yau ga mala'iku sun dauko sun kawo gaban shi aya ta kare suna zaune kuwa fahamalatul mala'ikatu mala'iku suka dauko akwatin bainar samai wal alli su dai suna ganin akwati ba a sama ba ba a ƙasa ba yana tafe wa hum yanzuruna suna kallo ilaihi zuwa gare shi hatta wala atu inda daluta mala'ikun su ajiye akwati a gaban kowa sai gaban dalutu suka ce to hujja ya kare fa aqarru bi mulkihi suka tabbatar da mulkinsa wa tasara'u suka yi rige-rige ila jihadi zuwa jihadi shi kuma fahatara min shibabihin saba'in alfan ya zaɓi mutum dubu saba'in daga samari falamma fasalla ɗalutu bil junudi yayin da ɗalutu ya fita da rundunan daga baitul maqdisi wa kana harran shadidan kuma Allah zai kawo zafi mai tsanani wa dalabu minhu ma suka je to sarki ba ruwa ruwa kishi ya yawa kala sai ce inna allaha mubtalikum kishi kuke ji eh to akwai jaraba kuma Allah zai jarabce ku binarin da korama kuna cikin dabiya za ku ga korama ana so a gane li zahar al madi'u minkum wal asi wane ne mai biyayya cikin ku ai mai sabawa za a dora maka wani kallafawa wanda mai wuya a gani wa zai yi an ce ba ana jin kishi ga kishi yayi kishi to a kawo ruwa in kawo ruwa ai za a kwankwada da yawa Allah shi za mu gani waye mai bi waye mai kiya ciki bayan hawa shi wurin bainal urdun tsakanin jordan ne da falastin to ruwan nan bayan an kawo faman shariba minhu wanda ya sha ruwan min ma'i daga ruwan falaisa min ni ba mu tare min atba'i ga kishin ga zafin rana kuma ga ruwa an ce kaka sha wanda ya shafa laisa mai ne ba mu tare da shi a'a ai atba'i wa man lam ya'lam iz'amu wanda bai dandani ruwan ba fa innahu minni wannan muna tare illa man gata fa garfatan ko gurfatan sai dai an dan daga kafa wanda ya kamfaci guda daya kare kara bai da hannunsa garfatan don da gurfatan da ɗaya ne faktafa biha duk wanda ya yi kwamfata guda ɗaya ya ishe shi kuma zai wadatar da shi kar ya ƙara dai wala mai da alaiha bai ƙara a kan tafi bai inna hu minni wannan muna tare to za a je ruwan kenan ba a je bane ake bani labari da aka zo wajen ruwan ya aka yi fashari bumin hu suka sha suka kwankwada suka kwankwada lamma wafo yayin da suka zo masu bi kasar da yawa wani ya ce sai ma na yi gusuri illa qalilan sai kankani minhum daga cikin su faqatasaru sun takaitu allal ghurfati bisa kamfata daya roya an yi ruwaya cewa wanda suka yi kamfata daya an na haka fatunta ishe su lishirbihin saboda shan su da dabbobin su a cikin mutanen nan wanda suka tsira sai kamfata ɗayan ba su wuce salasu mai atin ɗari uku wa bil'ata ashirar da sha uku da yan yanki ba sannan da sun sha na ce ta mun rabu falamma jawaza yayin da su jawaza suka ketare ruwan ya shi dan da daluta ya ketare ruwan wa huwa shi wallazina amanu ma'ahu da wanda suka da suka ba da gaskiya da shi wa hum allazina sune wadannan iktasaru suka takaito ala zafati bisa kan fata daya qalu ay allazina shabar sharibu wanda suka sha sai Allah jefa masu tsoro la da qatalana al-yawma bi jaluta kai kai kai mu ba za mu iya yaki da jaluta ba ba mu da karbi wajinudihi da rundunansa ai bi kitalihim wajabunu suka ji tsoro wani mai jawazu ba su ketare shi ba kala alladhina yazunnuna waɗannan da suka yaqini su ne mu'minan na wanda suka sha kaɗan annahum mulaqullahi sun yaqini cewa za su gamu da Allah bil ba'si da tashin kiyama hum alladhina jawazu su ne suka ketare ruwan saboda kamfata ɗayan da suka yi sai suna cewa kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah imani kenan da yawa kam khabariya kenan da yawa fi'atin jama'a qalilatin kankanwa galabat takarin jayi fi'atan jama'a kasiratan mai yawa bi iznillah da nufin Allah inda Allah na cikin al'amari ai babu tabewa wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri bil'awoni da taimako wa nasari da nasara walamma barazu li jaluta yayin da suka fita suka hadu ga yakin daluta ga jaluta shi jalutan shine kafirin daluta shine mu'minin wajinulihi da rundunansa zaharu likitalihim suka bayyana wajen yaki wata safu suka yi sahu to ga waɗancan runduna da yawa shi an ce na kalu suka ce rabbana ya ubangijinmu abinda muke roƙo afrig alaina sabran ka watsa haƙuri a kanmu duk wahalar da zamu shakar mu gudu wasabbita kadamana ka dabbatar da dugagen diginmu bi ta ƙauyata ƙulubina ka ƙarfafa zuciyoyinmu alal jihadi bisa yaƙi wansurna ka taimake mu alal ƙaumil kafirin bisa mutane kafirai fa zamuhun suka karya su bi izinin laye da izinin Allah bi iradati da nufinsa wato lokacin da aka zo aka za a yi yakin sai shi ɗaluta ya ce to duk wanda ya kashe jaluta a cikinku duk wanda ya kashe jaluta a cikinku zan ba shi rabin mulki na zan ba shi kaza zan ba shi kaza zan ba shi kaza to anan an ce akwai shi annabi dawuda yana cikin mutum ɗari uku na sha uku nan suka wuce suka wuce din nan to yana tafiya shi dawudu sai wani sai ji wani dutse dawudu ya dauke ni ni ne dutsen haruna ya dauka sa a jika duk ba wanda ya sani yana nan zai wuce sai ga wani dutse ya ce dawudu dauke ni ni ne dutsen musa yana nan zai wuce sai ya ce sai ga wani dutse dawudu dauke ni ni ne dutsen da zaka kashe jaluta tare da shi ya tara a cikin jaka ba a sani ba to daga nan shi ɗalutu ya tambayi shamuilu shamuilu shine annabin ɗalutu shine sarkin ka roƙi Allah ya nuna mana wanda zai kashe jaluta a cikin rundunan Allah ya ce to an amsa ya za a yi a gane sai aka kawo wani kaho da mai a ciki duk wanda aka dora kahon a kai man ya narke ba shi ba ne wanda bai narke ba ko shi ne yana dora a wannan sai ya narke yana dora a kan wannan da aka zo kan annabi dawo da sai ya zauna daram shara to shi dawudan nan yana cikin sansanin daluta ne to shi ne da shi annabi dawudan ya zo aka ce kai ne ce to shi kenan ba komi sai ya ɗauko duwatsun nan guda uku ya ce allah na haɗa ka da ubangijin musa da ubangijin haruna da ubangijin sai dutse suka zama gaba ɗaya suka haɗe guda ɗaya ce bismillah rahman sai jefa kawai sai ya kashe dawo shi kenan sai ya kashe jaluta din shi ne allah ce waƙatala dawudu jaluta dawudu annabi dawudu ya kashe jaluta kana fi askari daluta wa atahu allahul mulka daga nan aka fara tara mulki da annabta maimakon da ana rabawa sai allah ya ba annabi dawuda mulki a cikin bani isra'ila wal hikimata da hikima annubuwata annabci sarakunan biyu shamuilu ya rasu shine annabi daluta shi kuma shine sarki da ɗan shamuilu ya mutu aka ce to shi kenan kai ma ka zama annabi daluta ya mutu ya ce do annan da ka sarki kai kadai walam yajtami ali ahadin qablahu ba su taba taruwa ga wani mutum ba kamin annabi dawuda ɗansa suleimanu kuma ya gada har ya fi shi ma karfi a mulkin wa allamahu allah ya sanar da shi mimma ya sha'u daga abin da ya so ka sana'atid duruyi kaman aikin sulke sulke rigan yaki to annabi dawuda shi ya fara shi dawuda baya cin abinci sai aikin hannunsa sulke yake yi ya sayar ya ci abinci sannan kuma kullum azumi yau gobe sha ranar da annabi yana cewa habbu siyami ila Allah siyamu dawuda kana yusumu yawman yafdur yawman allamna sanata labusin kuma shine aka sanar da shi man diqa tsahiri duk tsuntsayen sun yi magana a gabansa ina ji walaula da wallahi nasu ba zahun in ba don tun kuɗin allah mutane ga sashi da sashi ba la fasada til ardu da ƙasa ta ɓaci an ce wata rana shi annabi sulaiman yana zaune sai aga yana dariya in ya ga tsuntsaye na magana to sai aka samu wani mutum ya ce wa sulaiman shi ba a ba shi sirrin da zai ji maganar dabbobi sai ba za ka iya bai ce a'a a bashi aka bashi ce ce sharaɗi kar ka gaya ma kowa duk ran da ka gaya ma wani zaka mutu zan mutu ya ce shi kenan ashe yana da jaki guda biyu ranar ya je jakunan ya dawo aiki su biyu sai jakuna na magana sai ɗaya na cewa wallahi ne dai na gaji da aikin nan da Allah abin da za a yi gobe zan ki cin abinci ɗaya jakin zan ki cin abinci don mai gida na ya bani in huta kaga in na je gobe ba a kai ni ba kaga na huta kai ma wata rana sai kai haka jakuna da safe ta hiki cin abinci yayye ya ci abinci yake ci jaki nan bai da lafiya kai mai jaki kana je kana ta dariya matan kana je kai hauka ne ban yi hauka ban yi hauka ba komi a ana nan wannan ya zo sai ga yana dariya sai matan ta tsare ta ce to wallahi ko dai ka sanar da ni abin da ke yi ko ka zama mahaukaci in fita ya ce abin nan da aka gaya wani ba ina gaya make zan mutu sai ka mutu din ni ba zan aure mahaukaci ba ka mutu din in mutu ya ce to kawo takarda rubuta miki ya ɗauko takarda zai rubuta sai matan sai ta ɗauki kashi sai ta jefa sai zakara ya rugo da gudu zai ɗauka sai kare rugo da gudu zai dauka sai zakara yana ce haba kare haba bawan Allah kare kaga wawan mai gidanmu yana so ya mutu akan maganar matan shi idan ya mutu yanzu mu kaji za a manta da mu a kulki kwana da kwanaki ba za bude ba bare in ci kai ko ai za a yi buki za ka ci kashi sai zakara ya fara sai kirkishi da dariya sai zakara ya ce banda wawa zakara ne muke caban da wawa ni nan zakara mata na tara ɗaya ta tambaye ni sirri na mana ci ubanta ɗaya ta tambaye ni masu ci ahu haka ne sai jefa da kama dukan da yake ki ƙara tambaya na zan kara ولو لا دفع الله الناس بعضهم من بعض ba'alin minin nasi ba'alin nasa shi la fasadatin lallula ƙasa ta ɓaci a bi galabatil mushriki na da ninjayen mushrikai wa qatlil muslimina da kisan musulmai wa tahribil masaji da rushe masallaci yanzu abin da muke ciki kenan wala la dafa wallahi nasu la fasatil allo ko yanda ake noki riya kullum an zuwa jijjefa musulmai duk ba kashe musulmi ko hukami na kirki ya iya ko bindiga ma sai na tora ko amma sun yi nokiliya sun yi meye kullum tunanin su baya za a auka musulmi in ba don Allah ke karewa ba ina ka'aban ma da su mazurguza ta ce to Allah da yake karewa lakin Allah amma Allah zo fallin ma abokin falala ne alal alami na bisa talika fa dafa abu abuhum bi balin ya tunkuda sashi da sashi tilka hadhihi al-ayatu wajannan ayoyi da muke kawo maka ya rasulullah na taluha alaika muna kissanta maka ne ya muhammadu bil haƙi da gaskiya wa innaka haƙiƙa kai laminal mursali na kana cikin manzanni ai ba kai ba ai wannan kana nan ba amma gashi ana gaya maka bani isra'ila ma sun san haka at-ta'kidu laminal mursalina bi inna wa gaira ya da wannan taraddun raddi ne li qawlil kuffari na fadin kafirai da suke ce ma annabi lassa mursalan kai ba manzo ba alhamdulillah masha Allah to a daina gaya mata sirri za a mutu wanda makaranta muka dace Allah ba mu ladan abin da muka kuskure Allah gafarta magabatan mu Allah ji kansu Allah gafarta kullu sha ɗaya da basu wani hadiya ga shi sunna da wannan sunna ألم نشرع الله إمام روح ألم نشرع القصر قطعنا عن قدرك الذي انقلب ظهركم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة ما تنبت لنا به زرع وتضر به الترع اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم لا تلهنا عن حمدك رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم يا جاسر المستقيس يا جاسر المستقيس صلى الله عليه وسلم na biya bukatun mu ba mu lafiya zama lafiya da zama lafiya Allah ya wadata mu Allah ya ba mu da fitina da to alhamdulillah